الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درى الحميد عشرين قوة شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da biyar za mu tashi darasi na arba'in da shida a wannan littafi mai albarka na amalu yomi wa laila inda muka tsaya ko za mu tashi babu kalamin kaliri alal kabir ko alal kafir babin da yake magana akan sallamar mutane kaɗan ga masu yawa inda yake daidai da hadisi mai lamba ta ɗari biyu da ashirin da biyu na kun sa kamar da ashirin da uku ko da uku ne ko to babu kalamin kabiri alal kabir na'am eh nace mun tsaya darasi na 45 zamu tashi na 46 babu salami sagiri ko babu salami kabiri 223 to ka gani babu salami wahidi ala jama'a 224 kenan shafi na tamanin da hudu a wannan littafi mai albarka na amalin yomi wal laila na babban malami abubakar ahmad ibn muhammad addinawari wanda aka sani da ibn sunni rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiyya da ke ganna albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malin yake babu salamil wahid ala jama'a babu da yake magana akan sallar mutum daya an sallamar mutum daya ga jama'a mutum daya idan zai samu taron jama'a su 30 su goma su biyar shi kadai ke musu sallama shine magana da ake قال أخبرنا أبو يعلى وأبو شيبة داود بن إبراهيم قال قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن سعيد بن خالد قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن ابي راجع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال شيء مالك يجي مالك بنت ابن السني مالك بنت ابو يعلى صاحب المسند يا كرنتي shi kuma ya jiyo daga malaminsa abu shaiba dawud bin ibrahim yace hisuri da Abu Ya'la da Shayba da Wuri bin Ibrahim yace su kuma malamin sa Abdul Ala ibn Muhammad ya karanta da su kuma daga malamin sa Yaqub bin Ishaq al-Hadrami su kuma daga malamin sa Sa'id bin Khalid su kuma daga malamin sa Abdullah bin Fadl shi kuma daga malamin sa Ubaydullah bin Abi Rafi' shi ma daga malamin sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce yujizu ko yujizi min aljama'ati yana isar wa jama'a idza marat an yusallim idza marat an yusallima ahadu in suka zo wucewa sai daga cikin sai sallama in kun ce ku da yawa sai dai sallama to ya dauke wa saura wa yujizi an an alqu'udi kuma yana isar wa waɗanda suke a zaune an yi rudda a hadu mutum ɗaya mai da martani shi kenan ko wannan satin na shiga kwalli ina duba wani littafi sai wani ya shigo ya sallama to kusan mu uku ne a ciki littafi ga mai shagon ga yaron sa gani sai na ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai kuma sallama sai mai shagon ya ce baka ji an amsa ba wai ai kai nake so ka amsa yake kuna da matsala wallahi ya rika fada eh ta fada ya kalle ne ce wallahi kuna da aiki malam ka ji wai duk wanda abu da yake a fili sai na amsa sai na ce a gaskiya annabi ba cewa yi min akira isa'a at-taslimatul khassa wata kila kai yake so ka amsa mai yana da wata manufa ne amma yana daga cikin alamomin alkiyama a ce kabaro wani. a zo ana zaune ka ce wa da salamu alaikum shi kadai kenan ban da sauran assalamu alaikum ya shafi kowa in yanzu sai kai man magana saboda haka ba daidai bane daidai bane abu da yake daidai in kuna tare in kowa yana so ya samu ladan in kuka amsa duka yayi da ya sallama ku ce wa alaikum assalam duka aka amsa yayi amma idan mutum sai yayi to ba dora wa sauran ba ya dauke muku wannan wajen din yawa to sai ce wani hadisi ne kuma mai kyau babu salamin rajuli ala nisa babu da yake magana akan sallamar mutum ga mata قال أخبرنا أبو يعلى قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسند كنا قال حدثنا وكيع عن شعبة عن جابر عن جعفي عن طارق التميمي عن طارق التميمي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مالني yace malamin sa Abu Ya'la sahibul Musnad ya karanta din shi kuma daga malamin sa Abu Bakar bin Abi Shayba mai musannaf kenan kun san akwai musannaf na Ibn Abi Shayba na akwai na Abdul Razzaq daga dabai ne masu muhimmanci da ya kamata ɗalibin ilimi ya mallake su to sai dai um to sai dai shi kuma daga wakiyau babban malami ne shi kuma daga shuba malamin hadisi ne shi kuma daga jabir jabir al-ju'fi shi kuma da tariq daga malamin sa tariq at-tamimi shi kuma daga shehu malamin sa sahabu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarir bin Abdullah al-Bajali wanda bai musulunta kwanaki kaɗan annabi ya bar duniya shi jari mun taɓa faɗarsa a baya wanda lokacin da ya zo ba iya zama a dukiya annabi ya yi addu'a ya shafi bayansa sai ya miki kwanaki kaɗan yan watanni bai ko da biyu ba in ban manta ba wata wata annabi ya bar duniya amma ba wannan kwanakin yace duk ran da annabi ya ganki sai annabi ya yi murmushi inda annabi ya haɗa ido da shi sai ya murmushi wannan falala ce babba eh to sai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mara ala niswatin annabi ya je wuce wasu mata fa sallama alaihin nan sai musu sallama shine malamin ce to ana iya wa ta sallama amma ya zamto wanda ba za ta haifar da fitina ba kuma wucewa kawai za ba za ta haifar da fitina ba kaga akwai gaisuwar da akwai sallamar da za a yi manufa to idan to mara manufa haka kuwa ai ta bamu jannati ta yi sallama to ta yi mara manufa yawa kawai abin da aka kawo su cewa kai ba za ta kuda ana bil qawli ko akwai sallama fi sabilillah akwai ta gairuha to babu salami ala tibiyan babu da yake magana akan sallama ga yara قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن يسار أبي الحكم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه sai malamin yake malamin sa Abu Ya'la ya karanta da shi kuma daga malamin sa Ali ibn Ja'ad shi kuma daga malamin sa Shu'ba shi kuma daga malamin sa Yasar Abu al-Hakam shi kuma daga malamin sa Thabit Thabit al-Bunani kenan dalibin babban sahibin Anas bin Malik radiyallahu anhu annahu marra ala sibiyan cewa ya zo wucewa ta wajen wasu yara fa sallama alaihi sai musu sallama yara ne karana sai musu sallama wa haddathana kuma ya lantar da mutuwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amince Allah tabbata gare shi marra ala sibiyan ya zo wucewa ta gaban yara fa sallama alaihim wa huwa ma'ahum ana tsammani ya ce ya yi musu sallama ina cikin yaran domin shi ma shekarun sanawa a lokacin ita annabi ya yi musu sallama ina cikin yaran kuma kaga shi ke da babu kaifar salami ala sibiyan babu da yake magana akan cewa yaya za a yi wa ƙananan yara sallama قال أخبرني عثمان بن سهل عن مخلدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن حبيب بن حجر الكيسي عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يجي مالك منسى Usman bin Sahal ya karantar da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Makhlad shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Isma'il shi kuma daga shehin malamin sa Waqi'u shi kuma daga malamin sa Habib bin Hujr al-Kaifi shi kuma daga malamin sa Thabit al-Bunani babban sahibin Anas dan Malik radiyallahu anhu ka yace mara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya zo wucewa ta gaban mu wa na'anu sibiyan muna kananan yara fa kana yace assalamu alaikum ya sibiyan assalamu alaikum ya sibiyan aminci Allah ya tabbata gare ku ya ku kananan yara salamu alaikum yan yara irin haka shi ne to shi ne babu salami alal hadari babu da yake magana akan yin sallama ga bayi masu hidima wasu biyan da kananan yara wal jawari da yan mata yara mata kanana قال أخبرني عمر بن حفص ابن أمر ويهي قال حدثنا عبدة بن عبد الله السفار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ثابت البناني قال حدثني أبي أن أنسا رضي الله عنه شيء ماله ابن السنية عمر بن حفص بن عمرو ويه يا كرم تدي في كما يجي لك ماله منسى عبدة بن عبد الله السفار عبدة ذاك ذا يونس أنا إيسا ونمجي أنا إيسا ونمجي shi kuma ya ji daga malaminsa Abdul Samad ibn Abdul Wari shi kuma daga shehin malaminsa Muhammad ibn Asadi al-Bunani shi kuma daga malaminsa a wato mahaifinsa kenan shi Sabit al-Bunani din dan gidan Sabit al-Gunani yace Allah Anas radiyallahu anhu lalle Anas Allah ya kara masa yadda haddasa ya haddantar da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu nisa'un wa sibyan wa khadamun wasu mata da kananan yara da masu hidima bayi sun fuskanto annabi alaihi salatu wassalam ja'ina min ursin lahu suna masu dawowa daga wani angon an gane wani biki akai suna dawowa daga wannan angwancin fa sallama alaihim sai annabi ya musu sallama wa qala yace wallahi inni la uhibbukum annabi yake na rantsi da Allah ni ina kaunar ku sai ga ya mutu wannan باب السلام على الخلل والصبيان والجواري kan kama shi mai ne ta ko yau da ma yana kan yi wannan yau shi ne wasu ke cewa inda mutum wani zai tashi aiki zai yi wa littafin aiki shi kuma duk inda aka zaka wannan mai ne din na bayi kawai sai shiri sai haɗi irin wannan mun haratu ne ji a adabu da mufarar da ku ga yaro kawai sai shi bare shi babu karawo kuma cewa babu kawai ya jiro a gaban wannan babu shi kuma bukari ya kai rika ya ciki قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا سعيد عن ابي ربيع قال حدثني رشيد ابو عبد الله قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه شيء مالني ابن السني يتي مالمن صاحب المسند ابو يعلى يا karanta da shi kuma daga malamin sa sa'id abu rabi'a shi kuma daga malamin sa rusai abu abdullahi shi kuma daga malamin sa thabit al-bunani shi kuma daga malamin sa anas dan malik radiyallahu anhu qala yace mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jawarin min bani najjar annabi ya zo wucewa ta wajen wasu ƴan mata daga bani najjari bani najjari suwaye wata kabila ce malam muhammad sai ne malamin kira wani najjar ne alaka su da annabi yawa ɗan uwan mahaifiyar annabi alaihi salatu duk kawunan sa garin banin najjar ɗan uwan mahaifiyar annabi alaihi salatu wasalam shine kabilar banin najjar inda akwalihi banin najjari kaji nan ana biya wa yara a makaranta a wajen ɗan uwan mahaifiyarsa banin najjari eh lokacin da ya yi jira nan ya fara sauka an fahimta ku to shine yake cewa وهن يضربن بالدوس ina hadisin bayani annabi ya tada su suna buga duka shine ba ba wuce ke cewa bandiji amma ba bandiji bane abu ne dai na bugawa kamar ganta an gane ko waya kullu suna cewa na anu jawari min bani najari ya habbaza muhammadin min jari wa ne mu na anu jawari min bani najari suna cewa kar ku manta dama ai ya halatta mata za su biki su buga ne ba a gayyato dinke ba su da kansu su buga abin da suke so amma a biki gayyato DJ ba wannan baka da rancin da za ka kafa hujja a nan da kansu su buga shine za ku ga da sanda duniya take kwance sai a gayyato masu kiɗan kwariya duk da cewa kiɗan kwariya ma akwai mutabatsu sai a ciki an gane ko eh ka san wato zamani da ya zo zamani na ce wato abubuwa sun canja ba irin na da ba akwai waƙoƙin da mu a shekarunmu muna yara mun hada ce amma ba mu gane ba ma ba tsaki eh baka ma fahimci ba tsaba ce har waƙoƙin za a dubo ba kai ta faɗa sai kana yi a gida ka gyara kan da kuma ci kai baka ba san me kake faɗa ba amma yaron yanzu ya sani yawwa da yawa akwai waƙoƙin da da yawa ba kake ka haddace su kuma amma wallahi baka gane sai yanzu in ka faɗa ka tun sai ga to a ce kaza kaza aka ce eh an fahimta da kyau ko shi a lokacin da za ga iyaye in kai sai ka ana kwabarka ana cewa karka kuma su so da haka wannan cewa suka ya nani jawari min banin najjar mu dan mata ne daga kabilar banin najjar ya habbaza inama inama muhammadin annabi muhammad duka ganji suka ɗinki waka kawai ce inama annabi muhammad min jari yana cikin makotanmu aduwan da ya makoci da annabi ai ya mori inama annabi muhammad yana cikin makotanmu to kun ji baitin da suke fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce Allahumma barik fihinna wayannan bayan Allah Allah ya musu albarka babu salami ala al-mushriki babu da yake magana akan yin sallama ga mushrikai idan kanu ma al-muslimina idan suna tare da musulmai fil majlis a majalis shine misalin da muka yi idan da za a samu taron mutum 100 duk alladina kafaru wa tadu'a sabilillahi sai musulmi ɗaya a ciki su biya da yi in ka zo za ka yi sallama ba ruwanka da wannan yawan nan saboda wannan musulmin za ka yi sallama yawwa to shi ne yake kala haddathani ali bin ahmad bin sulaiman kala haddathana salamata bin shabib kala haddathana abdul razzaq kala akhbarana ma'mar an az-zuhri an urwa anna usama bin zaid radiyallahu anhu ma akbarahu sai malami ibn sunni yace lalle ali bin abi talib ya karanta da ali bin ahmad bin sulaiman kai shi kuma daga malamin sa salamata bin shabibi shi kuma ya jiyo daga malamin sa abdul razzaq shi kuma daga malamin sa ma'mar shi kuma daga malamin sa imam az-zuhri muhammad bin shahab az-zuhri shi kuma daga malamin sa urwa ibn zubair kenan babban dalibin na na'ija shi kuma daga usama bin zaid radiyallahu anhu ba usama dan zaid hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah ko masoyin manzo Allah dan masoyin manzo Allah haka annabi ya gaya musu da zaidu bin harisa wanda annabi ya tabanni wanda ya tabanni da annabi alaihi salatu wasalam ana cewa zaidu bin muhammad an gane ku da shi din su ne dai suna da kamar karshen karatun mu na lu'ulu wal marjan akan su muka tsaya na tarjuma tarjuma ko yawwa saboda haka sai fari ɗaya baki sai mutane ke ta surutu a gari cewa ya Zaid bin Harisa fari kuma Usama baki to annabi yana wannan abin yana damun annabi alaihi salatu wasalam saboda maganganun da ake yi saboda haka wata rana wani sahibu da kiyafa ya shigo gari suna kwance suna bacci sai lullaba da da uba yana zuwa bako ne yana zuwa sai ce na rantsi da Allah wannan kafar sai ta haifi daya shi ne zan ma mai ake wa lokacin waya bane da za a ce ga ya bar akai kawai a ganin sa a kwance yake lalle wayannan kafafuwar sai ta haifi daya annabi sai da ya rika murmushi saboda murna kowa ya ji saboda haka shi sahibul kiyama ne su kuma masu wannan kiyama kamar DNA da ake faɗa yanzu an gane ko su ko kasar ko kuri ka taka yake fi kasar sai ya fitar ba da wasu result shi ne mu kuma yanzu ɗan ɗan ɗan bibiyar ba ta suke amfani da shi za ka ga an ɗauka aka ɗauka wai sai a ce an gano kaza ana masu abin nan suna nan kuma har wani lokacin ma har da littafi da yake koya wani abu ana jira saboda girme saboda haka wannan shi ne to shi ne usama ta dan zai radiyallahu anhu shi ne yake cewa radiyallahu anhu ba أخبره يا باشا الأبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين النبي يا وجي تقول مجلس وندي كتاكولي ده مسلمين واليهود ده يهوداوا والمشركين ده مشركين وعبدة الأوثان da masu bautar gumaka kun ga ta kuɗi duk kafiran kowanne yana nan mushrikai da ahlul kitabi da masu bautar da maguzawa duka suna a zaune fa sallama alaihi kuma annabi ya mutu sallama an gane ko yawwa kun da an fada me yasa saboda akwai musulmi ko guda ɗaya ne za a ballanta za a ta kuɗi babu sawadi salam babu da yake magana akan ladan sallama in kai sallama ga ladan da za ka samu قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة موسى بن عبيدة عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه رضي الله عنه sai malami yace malamin sa Abu Ya'la ya karanta ne shi kuma ya biyo daga malamin sa Abu Bakar bin Abi Shayba shi kuma daga malamin sa Abu Usama shi kuma daga malamin sa Musa bin Ubaida shi kuma daga sai malamin sa Abu Umama bin Sahal bin Hunayf shi kuma daga malamin sa Sahal bin Hunayf mahaifin radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kala annabi ya ce man kala duk wanda yake assalamu alaikum kutiba lahu ashru hasanat iya wannan kalma za a rubuta mal ya kyawawa goma wa man kala assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah kutiba lahu 20 har 20 hasana za a rubuta mal kyawawa 20 wa man kala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ya faɗi wannan za a rubuta masa talatin hasana kyawawa talatin amma kun san sai za ku gane ilimi amana ne sai aka ce ma hadisin wannan ruwaya bata inganta ba ita wannan bata inganta ba me za saboda akwai wancan abdu bin humaydi din ali musa bin ubaida arabazi da idi ne jiya an gane ko yawwa sannan Musa bin Ubaida din nan wasu kamar da wasu malamai suke cewa laysa bi shay'in ba ba a yi tibari da duk lokacin da ya kawo zance kaga da Abd bin Umayd ko kuma Musa bin bin yake kira bin Musa bin Ubaida al-Rabati shi da yi ne kamar da muka ji a cikin malam Ibn Jawzi ya kawo a cikin al-Ilal al-Mutanahiya saboda haka hadisi ne da bai inganta ba imamu ahmad ma ya kawo a cikin musnad din sai yake inganta ba saboda wannan rawun to amma muna da hadisi ingantacce da ya nuna haka wannan isnadin ne bai da kyau nawa da haka قال حدثنا القاضي المحاملي أبو عبد الله قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا عبيد بن إسحاق الكوفي قال حدثنا المختار بن إسحاق التميمي قال أنبأنا أبو حيان التيمي عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه جاي مالك ابن السني yace malamin sa alqabi al-muhamili abu abdullahi ya karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa ali bin sahal eh ali bin sahal shine malamin nasa ya biyo daga gari shi kuma ya biyo daga ubaida ko ubaid bin ishaq ya biyo da gare shi alkufi wannan ubaidi bin ishaq bin baidi malamin sa muktar bin ishaq at-tarimi shi ma baidi an gane ko baidi ne kwarai da gaske wayannan guda biyun su suka ba hadisin wato illa da malami da dalibi shi kuma yace ya ji daga malamin sa Abu Hayyan at-Taymi shi kuma daga malamin sa mahaifinsa shi kuma daga malamin sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kala da kaltul masjid yake na shiga masallaci bai za ana bin nabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina shiga sai ga ni ga annabi alaihi salatu wasallam fi usbatin min ashabi shi annabi na zaune cikin tawaga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum usba shine mutanen da suke daga bakwai zuwa sama ko a ce goma zuwa sama goma sha shi ne usba goma sha annabi ya tada annabi cikin wata tawaza daga cikin sabban zafa kun ce yace assalamu alaikum fa kana yace wa alaikum assalam wa rahmatullah ashrun ashrun li wa ashrun laka yace ni goma ni da nake assalamu alaikum wa ashrun laka kai ma ka samu goma da kace wa alaikum assalam wa rahmatullah fa da kaltu saniya sai na shiga karo na biyu fa kuntu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa kana yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salatuna li wa salatuna laka ni ina da talatin kai ma kana da talatin ana wa anta fi salami sawawu yace ni da kai wajen yin sallama duk abu sai muka faɗa ya ali ya kai ali innahu man mara ala majlisin ka sani cewa duk wanda ya je wucewa ta wajen wata majalisa fa sallama ya yi sallama ku ci walahu ashru hasanat za a rubuta ma hasana goma wa muliya anhu ashru sayyi'at kuma za a kankare masa zunubai goma wa rubiya lahu ashru darajat za a daga masa darajoji guda goma kun ga wannan isnadin shi ma bai inganta ba amma matanin ya inganta ko mu je zuwa babu jibati salam babu da yake magana akan sifar sallama domin shi wannan da'ibun jiddan ne ba saboda wannan abubuwan da muka faɗa a baya shi kuma da'ibun jiddan a dan uwan mawdu'i ne yawa da'ibun jiddan dan uwan mawdu'i ne babu sifati salam babu da yake magana akan sifar sallama قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا مسروق ابن المرزبان an gani shi wannan masaruf din suna cewa asali ba sunansa kenan ba tace shi aka taɓa ya dade ba a ganci ba shi ne ake cewa wanda aka tace kawai sunan ya koma haka masaruf an gane ku ana dasana abdulsalam bin harbi ana abdullahi bin sa'id an jaddi an abi hurairah radiyallahu anhu ka sai malami ibnu sunni yace abu ya'la malamin sa sahibul musnad ya karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa masruf bin marjuban shi kuma daga malamin sa abdulsalam bin harbi shi kuma daga malamin sa abdullahi bin sa'id shi kuma daga kakansa shi kuma daga malamin sa abu hurairah radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول إذا أراد أحدكم السلام إذا أنت ينكو ينفن ينسلم فليقول يتي السلام عليكم abinci Allah ya tabbata gare shi fa inna Allah azza wa jalla huwa salam domin Allah ne girma da buwaya shine assalam din wala tabda'u qabla Allah azza wa jalla bi shay'in kada ku fara kafin ku jira jiran Allah kada ku fara da komai kamar yadda zamu zo wani babi nan gaba mutum ya ce alaika salamu ko shi bai zo ba wai amsa ai ko an ga sallama ba ai daga ce alaika salamu ba sai ka sa wa wa alaikumus salamu to ba ya ka fara da wani abu kafin sunan Allah assalamu alaikum mun faɗa domin sunan Allah ne kuma zikiri to alaikum salam saka ne a larabci ai da alaikum salam ajin ba na ne ko to amma shari'a ba ce ta ba domin za a ga ba da dini a jahiliya suna amfani da wannan tamta ga matacce wanda ya mutu ya ji jiwa alaikum salam zo da haka da annabi ya rufe ya hana sai an fara faɗar sunan Allah amincin Allah ya tabbata gare ka za mu ci wata kila ya kawo babi nan gaba to sai ne kada ka fara Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya da komai kafin sunan Allah ka sa wani abu wani hadisi shi ba kamar yadda muka ji hadisi ne wanda yake da'ibun sai wasu malamai mata suke da'ibun jiddan saboda Abdullahi bin Sa'id al-Maqburi a isnadin kuka kalle shi gayi sai shine mutum na daya biyu uku na hudu Abdullahi bin Sa'id al-Maqburi shine illa a cikin hadisi babu rajul wahidi min al-jama'a yujzi an jami'ihim babu da yake magana akan cewa mai da martani ba da amsar mutum daya a cikin taron jama'a ya isar wa sauran dukan mutum ɗaya ya amsa ya yi in ba ku amsa ba gaba ɗaya kuna da laifi idan mutum ɗaya ya amsa shi ya ɗauke muku shi ne farko ke baya da amsa sallama da yin sallama kanta da amsawar idan yin ta dai wajibi ne amma mutum ɗaya ya ɗauke wa sauran da amsawar shi ma farko ke baya idan ba amsa ba ya zama farzu aini amma idan mutum ɗaya ya amsa to ya ɗauke mu da zuwa ɗaurin aure in aka yau gidanku invitation ko goma mutum ɗaya ya je ya ɗauke mu sai a ce shiru amma yanzu ta kowa so yake sai an yanku individual ko kuna da uzuri sai kun zo ko goma sai wani ya ɗauke wani kawai an gane قال أخبرنا محمد بن خالد الرافدي قال حدثنا محمد بن علي الأهوجي قال حدثنا أبو مالك سائم البصري قال حدثنا حفص بن عمرو بن زريق القرشي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن عن أبيه عن جده عن زيد بن أسلم عن علاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال sai malami ibn sunni yace malamin sa Muhammad bin Khalid al-Rafidi ya karanta da shi kuma malamin sa Muhammad bin Ali al-Awazi ya jiyo da gari shi kuma daga malamin sa Abu Malik sahibul Basri eh babban sahibin Hassan al-Basri shi kuma daga malamin sa Abdu bin Amr ibn Zurayk al-Qurashi al-Madani ba Qurashi ko dan Madina shi kuma daga malaminsa Abdurrahman bin Al-Hasan shi kuma daga mahaifinsa shine wadan Al-Hasan din shi kuma daga kakansa shi kuma daga Zaid bin Aslam shi kuma daga Adawa bin Yasar shi kuma daga malaminsa Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah aka ce ya ba'ikin Allah alqawmu yamuruna yusallimu rajulan minhum mutane ne za su zo wucewa sai mutum ɗaya a cikin su ne zai sallama yujibu zalika anhu shi haka ya isar wa saura qala na'am annabi yace kwarai qala shi yace fa yaruddu rajulun min alqawm kuma mutum ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wa sallama shi ma ya mai da martani na sallama ayujibu zalika anhu su ma hakan ya isar musu qala na'am annabi yace eh yawa babu mun da haraji salam babu da yake magana akan kicewar mai da amsar sallama karshen abin da za a faɗa قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا سليمان بن سلمة قال حدثنا بقية قال حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن زكوان عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مال ابن السنية مال من أبو عروبة يا كرنتي shi kuma ya biyo daga malaminsa Sulaiman bin Salama shi kuma daga malaminsa Baqiya shi kuma daga malaminsa Yusuf bin Abi Kafir shi kuma daga malaminsa Nuhu bin Ibn Zakwan shi kuma daga malamin sa Al-Hasan Al-Hasan al-Basri shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kale yake kana rajul kullu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kasance yana zuwa ya wuce ta gaba annabi alaihi salatu wasallam an gane ko sai yace yar'a dawab ashabi yana kiwata dabbobin sahabban annabi alaihi salatu wasallam shi makiyayi ne da yake karɓar dabbobin sahabbai ya musu kiwo فيقول إن يزوج أتيك السلام عليك يا رسول الله أو إن شاء الله يتبتع عليك يا مايك يا الله فيقول له النبي يا النبي يسيري وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه abin da Allah ya tabbata a gare ka da rahamarsa da albarkarsa da gafararsa da yardarsa fakila ya rasulullah ya kace ya ba shi Allah taruddu ko ta ruddu ala hadha salaman ma tusallibu ala ahadin min ashabi ko ta ridu kana biyar da sallama ko ta ruddu kana biyar da sallama ga wannan bawo Allah irin biyar da sallama da ba kai wa kowa duk wanda ya ba sallama ba irin wannan kalmomin kake faɗa ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iyana annabi yake fitewa shi kuma gashi kalma biyar sauran sabban ka ba haka kake musu ba فقال زيتي وما يمنعني من ذلك النبي يتنيلي على دين هذا هو ينصرف بأجر جدعة عشر رجلا بقبينا تبيع دا لا دم مدى نقوم جابا هو نجيوة دفوب اللي يجي مدى لا دم مدى نقوم جابا وكما سلمت دي يجي كأي yana tafiya da ladan mutane goma sha amma hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan jiddan wanda sanin maudu'i an gane ko da da maudu'i na ƙarya wato wa da kani ne ka duba zanin ma'ad mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya ibnu qayyim ya yi ishara da shi yake hadisi ne da yi ba shi da inganci ne yasa saboda wannan nuhu bin zakwan sai wannan nuhu bin zakwan abu hatim yake laika dike yake majhuli ibnu adin kuma yake duk hadisan sa gairu mahfuza ibnu hibban kuma yake munkarul hadisi jiddan saboda haka ibnu zakwan zaka jawo layi bai inganta ba da da aida ka ji ana kai yawa babu nayi an ya kula rajulu alaikum assalam ibtida'an magana da nayi dauki babu da yake magana akan an ya hali mutum ya fara da cewa alaikum assalam ibtida'an da ko yace assalamu alaikum shi zai fara sallama ko zai ce alaikum assalam mun fara ka da cewa assalamu alaikum da alaikum assalam ai ka dalili ne da ta'kiri kawai duk karba da yake ko amma da yawan baitin a larabci alaikum assalam da assalamu alaikum a jimloli wannan assalamu alaikum wata jimla ce wani jiru eh barakallahu fi ya ishaqa al-arab jimla ce ismiya assalamu alaikum alaikum assalam fa an ji yare da an yi takalili da ta'kidi alaikum assalam fa kun yi shiru ko shi ba wayin ya gudu alaikum shi ne alaikum wala ali san ba ka aiki kuwa don ne kamata a ce wannan yanzu isriya rayar da wata isriya ce amma na alaikum salam kai da wata ran da hadisi ke da wani liraji to na ba ka aiki kai kadai kai kadai ka je ka dubo mu alaikum salam na yadda wannan injiniya ce amma wannan kuma alaikum salam ita kuma wata jumla ce kai kadai na ba wa aiki yawa to sai ce to kaga ma'anar da daya assalamu amincin Allah ya tabbata a gare ku nan kuma wato ya tabbata a gare ku amincin Allah abin ba na dai ko to amma sai aka ce ma an hana ka ka fara da alaikum salam maimakon sunan Allah ya fara قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي تميمة الهذيلي الرجل قال yake kulbi ya rasulullah kama kuma rajulin da zako san waye shi kuma mubahamu sahabi yawa mubahamu sahaba kuma la ta zo ko in an ne ne li aka sahaba ta kullum adudu yace malamin sa Abu Ya'la hoji Abu Abdurrahman ya karanta da shi shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Abdullah bin Yazid shi kuma daga malamin sa Yazid bin Zura'in shi kuma daga malamin sa Salih shi kuma daga hadisi ne mata al-Hujaybi an rajulin daga wani mutum waye in da ba sahabi bane yawa hadisi illa kale yace qultu ya rasulullah yace sai nace ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah alayka salamu ya rasulullah abin da Allah ya tabbata a gare ka ya bakin Allah kana da yake inna alayka salam tahiyatul mauta cewa alayka salam ai dai zuwar mamata ce dai zuwar mata tuti shine muka faɗa ka ba a jahiliya ka ce ba ta masu rai bace yawa sai ce idan lafiya a duk ba kawo idan ɗayan ku ya da dan uwansa ba ne kun yace assalamu alaikum wa rahmatullah kare yace alaikum assalam wa rahmatullah ya fara da sunan Allah hadisi ne inda take wannan ba iskani babu kai bai yusilu salama ila akhihi babu da yake magana akan yaya mutum zai aika sallama zuwa ga dan uwansa yaya misali shine abin da muke cewa wannan wani da Allah ka daidai kace ina daidai shine magana da yake kace ina daidai wani to shi ne yace qala akbarana abu ya'la qala hadathana abdurrahman bin sallam al-jumahi qala hadathana hamad bin salama an thabit an anas radiyallahu anhu sai malami yace abu ya'la malamin sa abu ya'la sahibul musnad ya karanta da shi kuma daga malamin sa abdurrahman bin sallam al-jumahi shi kuma daga malamin sa hamad bin salama shi kuma daga malamin sa thabit al-bunani shi kuma daga malamin sa anas bin malik radiyallahu anhu anna fatan lalle wani saurayi min bani aslam daga banu aslam kale yake ya rasulullah inni uridu jihada gaskiya ina son fita jihadi walaysa limanin aka jahazi ba da dukiyar da zan yi tanadin jihadi jihadi za mu dace kana da kayan yaki ko da kuma abun hawa to bai da su kama aure ne za ka aika ga sai da kayan aure yau wa kale yace idza ila fulani al ansari annabi yace to tafi gurin wani wani mutumin madina aka faɗi suna fa innahu qad kana tajahada shi kuma ya riga ya tana ya tana da kayan yaki wa kullu ka ce dake yukuri uka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama ka ce dake annabi yana gaishe kun dai ba hallu jai wa kullu ka ce dake irfa'ali ma ata jahadu bi kuma bayan wannan ka ce dake ya baka abin da zaka yi tanadin fita yaki annabi ne ya aika ka nemi kima da martabar da gurin mutanen da idan ka aika wani kace ai maka za za a yi wannan kuma yana taimakawa ne idan ya rauki wanda kake tare da su duk kudin zuwa ka roƙon to duk wanda kake ai abu za a yi za a ga ana rawar jiki za a yi domin an san ba wai wani abu kake so ba amma idan ya rauki kullum hannunka a bayare in ka yi waya ma ba za su ɗauka ba kana waya zai ce ko wanda waje ya nuna kun gan shi ko malamin nan naku ne ya gina ina ga ba amin ya Allah da saboda haka wannan shi ne amma idan ka kiyaye martaba da kimarka to za ga ana rawar jiki da abin da kake so za a yi za a yi to sai ce babu kai bai rubu salama ila man ballagahu as-salam babu da yake magana akan shi wanda aka ce ana daidai shi ya zai mai da martani an gani kaga wannan dan aiki din yanzu ya koma raba ya koma raba eh ina yanzu ya koma raba abin nan a ta gaban kuma da yake ko ya ya zai mai da sallama kai bai rubu salama ila man ballaga hu salama an gani ko ga wanda aka je aka ce ana gaida shi ya za ka mai da martani ya za a mayar قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت غالبا غالبا القطان يحدث عن رجل من بني تميم عن أبيه عن جده رضي الله عنه yace sai malami ibn sunni yace ya ji malamin sa malamin sa Abu Abdurrahman Imam An-Nasa'i ko ga kwata kwata kenan ya karanta da shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Bashar shi kuma ya biyo daga malamin sa Muhammad bin Ja'far shi kuma daga malamin sa Shu'ba sahibul hadith Amirul Mu'minin fil hadith shi kuma kale yake jami'u